نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا عشرين دقوي لوة الربيع الثاني جرى النبي صلى الله عليه وسلم دبلا لدي هدو لأربعين دقوي وان ديداتي دا sha tara ga watan goma shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar. Muna ci gaba da tafsira Alƙur'ani mai girma a cikin suratun Nisa. Mun tsaya daidai aya ta sittin ba ɗaya, yau za mu tashi kan aya ta sittin daidai. Muna karanta tafsirin Alƙur'ani mai girma ne na babban malami wanda ake ce da tafsirin kalimar rahman fi tafsiri kalamin mannan na babban malami abdurrahman ibn nasir as-sa'di Allah ta'ala ce alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bihi ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ألم تر إلى الذين يزعمون Allah ya ce, Shin baka ga waɗanda suke rayawa ba, waɗanda suke cewa ba, waɗanda suke ƙarya. Abdullahi Abbas ya ce, Dukkan kalmar samu cikin Ƙur'ani ƙarya ce kawai, ma'ana ma'anarta ƙarya ce. za'aman da zina kafar kafarai sun yi ƙarya ke lima kuntum taz'umuna saboda ƙaryar da kuke yi bilada ba sai ce duk inda kalmar za'am take cikin alqur'ani mai girma to ma'anar ta ƙarya ke to kenan nan ma yana ɗauka cewa baka ga waɗanda suka yi ƙarya ba yaz'umuna suna ƙarya ƙaryar mu suke annahum amanu bima unzila ilayka cewa lalle su sun yi imani da abin da aka saukar da shi zuwa gare ka na alkur'ani mai girma wa ma unzila min qablika da kuma abin da aka saukar da shi gabanin ka shine littafin injila da taura da sauran littattafan da Allah ya saukar da su ga annabawa to suna cewa sun yi imani amma kuma yuriduna an yatahakamu ila taghut suna so su kai hukunci zuwa ga hukuncin ɗagutu wa qad umiru an yakfuru bihi kuma an umarce su da su kafirce da ɗagutu Allah ya ce wa man yakfur bi taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa duk wanda ya kafirta da ɗagutu ya yi imani da Allah ta wannan shi ne wanda ya riko da igiya a mantacciya wadda ba ta cire. Ba an umarce su da su kafirce da ɗagutu. Amma kuma cewa su ke mun yi imani da Ƙur'ani, mun yi imani da littattafan da aka saukar da su gabanin Al-Ƙur'ani. Wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida. Shi kuma shaidan yana so ya kwatar da su mata mai nisa. malam yace yu'ajjibu ta'ala ibadahu Allah ta'ala yana sanya bayin shi yin mamaki min halatil munafiqina daga halin munafikai munafikai sune waɗanda suke boye kafirci su bayyana imani sune waɗanda bakin su rauraro da imani amma zukatansu suna cike da kafirci mutane ne masu wayo ma kirai ne masu kaidi ne baka munafukai su kaidi ke gare su da makirci da duk wani kulle-kulle da ake musulunci da su ake saboda suna cikin musulman suke ɗaukar dole shiri na musulmi su je su gaya maka bai sai sa wani mawaƙi yake siffanta su cewa yuqika min tarfil lisani halawati wa yarughu fika kama yarughu thalab yana baka zaki daga gefen harshen shi amma yana sulbe maka yana gudu daga barinka kamar yadda dila yake guje ma mutum bana suna da wayo wayan banza ke irin wayan dila kasan dila ya gaza ka zo kamun shi Allah ya ba shi abinci kawai sai kumbura kuma ya mutu ko ba ya numfashi ko awa nawa za ka ba ya numfashi kaga ya kumbura ya mutu sai ka tafi ka sai ka je ba ka gan shi ai can Allah ya mai wannan azancin ko dabbobin ya so ya kama su kake haka yake sai kamar ya mutu ya kumbura sai sun zo wurin sai ya tafi ya kama wata yake so ya kama to mana ba kai ma haka suna boye gaskiya suna boye gaskiya ko kuma suna boye kafirci suna bayyana gaskiya a cikin rayuwarsu kuma su munafukai da ma cikin musulmi su suna cewa sun yi imani ga yana Allah na faɗi yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka suna cewa suna ƙarya sun ba da gaskiya da alqur'anin da Allah ya saukar da shi zuwa gare ka da littattafan da Allah ya saukar da su gabanin ka kuma su munafikai ba ka ganin su sai musulunci yana bunƙasa amma musulunci ya yi sanyi ko musulunci baya da ƙarfi to ba ka ganin su saboda yin sun zo bi za su yawwa su bakin cikin su da ketas ga musulunci ba ta tashi sai sun ga musulunci na samun haɓaka da ɗaukaka sai zo su dakushe shi kuma galibinsu munafukai masu wani addini ne suke shigowa addini ba wai cikinku ne haka kawai kai ce ba masu wani addini ne sai su shigo saboda sun rasa yadda za su yi da addinin musulunci to bari su shigo cikin shi su mai aika aika duk tarin duk shawarar da sirrin da za a yi duk da su in an kare su su je su tona makafirai Allah ke to Allah ta'ala yana sanya bayan shi su yi mamakin halin munafukai allazina yaz'umuna waɗanda suke rayawa cewa annahum mu'minuna cewa lalle su masu imani ne da ba da gaskiya bima jaa bihi rasul game da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wa bima qablahu kuma suna cewa sun yi imani da abin da ya zo gabanin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ka san imanin ka ba zai cika ba sai ka yi imani da littattafan Allah wanda ya saukar da su ga annabawa sai ka yarda da su Allah ya ce walladina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika suna imani da abin da aka saukar da shi zuwa gare ka kuma suna imani da abin da aka saukar da shi gabanin ka su ne masu tsoron Allah ba za ka zama mai tsoron Allah ba sai ka yarda da linjila cewa littafin Allah ne a taura ma littafin Allah ne zabura sobe ibrahim wa musa da dukkanin littattafan da Allah ya saukar da su ga annabawa imanin kada alkurani ba zai isa ba sai ka imani da su to su ma haka suke cewa wa ma hada amma tare da haka yuriduna an yatahakamu ila tagut suna so su kai hukunci zuwa ga tagut mana su kai shari'a zuwa ga dagutu ya hukunta su waye dagutu ba dare ba mun yi karatun shi mun yi bayani kan dagutu wa huwa kullu man hakama bi ghairi shar'i Allah dagutu shine dukkan wanda ya hukunci ba da shari'a Allah ba wa huwa dagutu to shine dagutu hukuncin dagutu ne mai hukuncin ba ba da shari'a Allah ba dagutu kuma kuka yi tunanin wasu an ta wurin shara kai ma cikin gidan kan maka hukunci da shara Allah ba dagu su ne ba sai an ta wurin shara mai shara ba da hukunci Allah ba dagu su kai ma a lokacin da za ka wani aiki daga cikin ayyuka wanda Allah ya tsara yadda za a yi ko annabin shi baka yi to kai ma ka zama dagutu kana can kana zagin dagutu ga ka dagutu wa kullu man hakama kace ta ba kana hukunci gidanka ba to duk lokacin da kai hukunci na zalunci wanda ya saba ma shari'a Allah to kai ma ka zama dagutu Allah ya raba mu da dagutu wal hal malan yace aladi kuma annahum cewa lalle su qad umiru an umarce su an yakfuru bihi su kafirta da dagutu fa kaifa yashlamu hadha wal iman to yaya wannan zai hadu da imani imani bai haduwa imani da Allah kuma da imani da dagutu ba su haduwa cikin zuciyar mutum domin kishiyoyi ne guda biyu la yastamiu diddan kishiyoyi guda biyu ba su haduwa ko ba haka ba kafirci da imani ba su haduwa shirka da musulunci ba su haduwa sai dai guda ko dai imani ko kuma ko kuma kafirci amma ba a hada su wuri guda daya ba su haduwa kamar fari da baki ne ba su haduwa wuri guda yawa ba yiwa ce ruwa harari da kuma bakaki ne a lokaci da ko ka ga mutum wari baki sai an raba shi biza haka nan baki nan baki amma ba su haduwa wuri guda daya ce kuma kala ɗaya ne amma kuma wuri guda su gane bai yiwa ba ka imani da kafirci ba su haduwa imani da shari'a Allah da kuma imani da shari'a wajen Allah ba su haduwa wuri guda fa innal imana domin imani yaqtadi yana hukunta an inqiyada mi kawiya li shar'i Allah ga shari'a Allah subhanahu wataala imani yana hukunta maka ka mi kawiya ka jawu ga dukkan hukuncin Allah subhanahu wataala da dukkan shari'a Allah gaba daya abinda imani ke matsa mace wa tahkimahu kuma imani yana hukunta hukunta shari'a Allah fi kulli amrin min al-umur cikin kowane lamari daga cikin al'amuran gaba daya yarda da hukuncin Allah subhanahu wataala cikin kowane lamari kowane irin lamari ne in dai Allah subhanahu wataala yana da hukunci a ciki to imaninka yana cewa ka bi kawai ga wannan hukuncin kai aiki da wannan hukuncin na Allah subhanahu wataala Allah ya samu dace wa man zama to duk wanda yayi ƙarya ko yayi tsammani annahu mu'min cewa lalle shi mai imani ne wa tara hukm al-taghut ala hukm Allah amma sai ya zaɓi hukuncin taghut akan hukuncin Allah wasu kasashe in ka zo za a ce ma akwai hukuncin shari'a ta Allah matsayinka na musulmi akwai kuma na bature wani kake so Suka ji mutum ya ce ya mai da batura. Kuma ya zo ya sallah. Da barin sallah ka yada yi. Ka zo ka yi sallah, a tambaye ka ma an ba ka zaɓi. Ba ma kai kai kamata ka ci da Allah ya mana hukuncin Allah. A yi mana hukunci da doka Allah, a tambaye ka ma za a yi mana kake so a yi. Allah kiyaye. fahuwa kadibun fi zalika duk wanda ya zaɓi hukuncin dakutu akan hukuncin Allah to ƙarya yake ba da imani to mai imani mutum bane zuwa bana nan sallallahu alaihi wasallama Allah zai jarrabe da sina ba sani ba ba wanda ya sani ya zo ya gama annabi yayi to haka ake so wannan shine imani ba wanda ya sani sai Allah amma ya zo ya ce manzo Allah ya kaura kansa haka kamar bai shi ba ya dawo da ya ce ya rasu da ba na ce maka shi na nai a yi mana hukuncin Allah Allah ya haka ya ta dimi ya ta dimi kamar mun ma bai ji ba ya dawo da mu kuma Allah ce a tambaye shi yana da isasshen hankali amma mutum ya yi tsayin daga ba san yayi ba duk lagun da ba san kayi ba ba wanda zai kama ka sai ka roƙi Allah ya fi maka amma aka kama ka aka kawo ka wurin shari'a ka yi to shi ke to sahabbai aka su Allah ya jarrabu mutum ba aiki su ba Allah ya jarrabu mutum ya aikata wani abu ko shan giya ta mutum ya zo ya kawo kai mai hukunci ba mutumin da yake an sha kawo shi ana mai hukunci giya har wata rana sabai suka la'anci manzo Allah ya ce ko ban la'anci shi domin yana son Allah kuma yana son manzo Allah wa imani yana matsa maka akan me yana ingiza kai tura ka ka jiya maka shari'a ta Allah subhanahu wataala wannan shine imani na gaskiya wa hada min idlal shaytan wannan yana daga cikin fatar wanda shaytan yake ma mutane ya gare su ولهذا قال ذلك الله سبحانه وتعالى ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا shaidan yana so ya batar da su batarwa mai nisa ne haƙi daga gaskiya mana yake shaidan ne kaga mai imani Allah da kai imani da shi kake yin sallah saboda shi kake azumi saboda shi kake karatun alkur'ani saboda shi ta dan me wani abu zai tasowa na shari'a ba za ka yarda da shari'a shi ba kaga wannan yana nuna ka imani da sashi baka imani da sashi ba kenan fa tu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd za ku yi imani da sashen littafi kuma ku kafarce da sashi kama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yawm al-qiyamati yuraduna ila ashadil adab wa ma Allahu bi ghafilin amma ya'malun Allah kiyaye saboda haka wajibi ne mutum ya dunguma gaba ɗayan shi ya rungumi shari'a Allah gaba ɗaya ɗari bisa ɗari ba gudu ba ja da baya sai Allah ta'ala ce fa kaifa idza asabatkum musibatun bima qaddamat aydi fa kaifa yakunu halu haula'i ad-dallin kai mamaki ko kai tambaya yaya halin waɗannan masu bace mu hanya Allah subhanahu wataala zai kasancewa idan asabatkum musiba idan musiba ta same su bima qaddamat aydihim sakamakon abinda hannuwansu suka aikata ma'ana abinda suka aikata min al-ma'asi na sabon Allah wa mina daga cikin sabon Allah tahkimu tagut hukunta dagut dauka dagut shi ma hukunci ne sabon Allah ne wannan babban ma sabon Allah to idan musiba ta same su saboda wannan aikin da suka yi daga jama'a musiba tana samun mu ta wannan bangare sai rishin zaman da muke kyakkyawa da iyalanmu domin ba mu hukunta shari'ar Allah cikin zaman da muke da ƴaƴanmu da matanmu da makwabtanmu kaga sai musiba ta zo ta same mu sai wahalar rayuwa ta zo ta same mu rishin tsaro rishin zaman lafiya duk sai zai sami tashin hankali lalacewa matasa samari da yan mata shayi shayi zinace zinace duwani badugu duk waɗannan abubuwa suna samun mu sakamakon me sakamakon babu yin aiki da shari'a Allah sai sun zuciya mu kawai mutum ya saki mata saki uku kuma ya ce sai ya dawo ya ci gaba da rayuwa da ita kaga dole musiba ta same mu amma dai kaga musiba cikin mutane to mutane suka jawo kuma abin tahiyya ne sabon tunanin zina ta kawo ita kadai ko luwali ya kawo ko madugu ko cin amana ya kawo shi kadai ko kuma caca ta kawo ko shaye-shaye a nan cikin mu tare da mu akwai abubuwa mun tashi a wurin mu ba shari'a Allah muke akwai abubuwa na san zuciya da muka kawo muna aiki da su suna nan da yawa an zo duk an zagaye harkar aure da su haraka irin ta farin ciki ta murna bikin haihuwa bikin aure da an zo an zagaye su da wasu abubuwa mara kyau hukunci ne da dagutu gabuwar samari da yan mata sai an gamo wuri guda sai an kama wani gida sai an kama wani miji sai an kira mawaka da maraya da makaɗa da wane ne dole sai an yi wannan sai an yi kamu nan mata sabon Allah ne a gaban maza da mata a yi kaga duk hukunci ne da dagutu ba hukuncin Allah bane hukunci ne da hukuncin dagutu kuma al'adun wasu mutane ne har na makiyan muka doko muka kawo cikin ba muna da namu ba muna bin shari'ar Allah wurin aure akwai maganar sadaki akwai maganar neman izini akwai maganar waliyi akwai maganar wakili duk ga su nan ko wannan duk shari'a Allah ne to sauran abubuwan da muka kawo daga ina muka samu su da haka Allah ta lace in musiba ta same su ya zaci sakamakon abin da suka aikata amma Allah ya ce ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum to abin da ya same ku na musiba da tashin hankali da bala'i saboda abin da kuka aikata ne wa yafu an kace Allah ma yana yafewa daga laifukan kuma su yawa ake da muke jawo an zo an sa abubuwa waɗanda a ce yanzu yanzu a kawo kuɗin auren yaka sai in ba ka da kuɗi sai ka ci bashi na tarban baki a zo mota wajen arba'in za a kai kuɗi kuɗin kuma ba cikin kowace mota su gaba suna nan cikin aljihu yan kada saboda Allah daga wajen mota goma ta an ci kota da lemu an dawo mota biyar an ciko ta da abinci kala-kala an dawo bayan a ji a kawo a kawo a kai kudin kudin ba su kai suka kawo ko sun kai sun kawo ba to an taba da yawa cikin su ga hidimar da aka yi waɗanda suka kawo wannan kudin da yawa makaga wannan bai kamata ba wasu raguna wasu gidajen gidan mawadata raguna ake gasawa a dawo da su rago ku rago har biyar ne wannan kamar ranar ɗaurin auren in ka zo kai sai ka ce ɗaurin aure ne ake ko ba ga mutane sun yawa ana ta ɗauka ana bidiyo ana abubuwa kuɗi ne aka kawo ko ranar ba sa ba nan mutane za su tambaya su yaushe suka yana ta sai daga baya sun su kasu sai sun shawara sun sun shawara za su gaya ba ya kamata mu ji tsoron Allah idan mai hali da mai hali suka yi kuta da su kai talaka ba ruwanka da wani ba sabga ka bace amma ba ka da abin halin mutane ka ce dole sai ka yi irin abin da suka yi shirin rayuwa ce wani Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan kai talaka ne ran da za a kawo kuɗi ka je ka tare ka kira mutane su zo kuma ka zo ka karɓi kuɗi ka ce to an gode in sha Allah ka sa lokaci a gaya ko fiya wata ka kasa ko ne da fiya wata ka kasa ne wani wannan abubuwa ne wanda shekara ashirin da biyar da suka wuce ba mu wuce daga ina suka zo mana kuma mu ba ƙarin arziki muka samu inda ma zauwa yanzu kuɗi muka irin kamar kasashen saudiya ne mun samu makutan kuɗi ɗan saudiya su ne lokaci lokaci saboda suna da kamfanin nika suna da arziki mai tarin yawa in ta wani daurin sai ga Allah subhanahu wataala ya ba su kudi sun mara sabi za su ana ta baje-baje da su daga duk ma'aikaci kowacin daga karamin ma'aikaci har zuwa na ƙarshe kowa sai an linka mai albashin ya biyar rabar nan muka zo wani sauka muka yi tafa ta kayi malayi mun samu kudi biyar sai a linka ba kowane ne wasu shekaru da suka samu wannan kudin kowane gari da kowane ƙauye sai da aka gina kowane gari sai da aka kara mai jami'a kowane ƙauye ƙauye ma sai a je a yi makaranta babban makaranta ta boko babba ƙauye daji ne kawai mutanen daji ne sai saboda kudin kasu je su lalace kaba a ƙara buɗa ta a je mina a ga mai mai alhassan suke bukata a ƙara buɗawa a je arfa a ga mai ake bukata a ƙara yi a je musdalifa mai ake so a yi da suka samu wannan kuɗin kai tsayawa aka yi hanyar jirgin sa jirgin ƙasa ba ruwan ba alhazai sai dai su zange ganin jirgin ƙasa ga can sama sama aka yi shi kawai duk cikin kuɗin ne aka ce a yi ana wahalar ruwa wurin a gino rijiyoyi aka ce a yi rijiyoyin ba su gina saboda ka faɗi dajin zuwa tsoro sarkin wannan lokaci ya ce a je ko nawa ake yi injin da za a kusa wannan duwatsun a kai da ruwa a je a yi wani injina kawai na musamman da a fasa waɗannan duwatsu aka zo aka yi gobara shekarai ya ce a mai tamfuna na mina wanda ko gobara ta zafi ba za ta iya cin su ba su kama da wasu Bukaban ma mun sami irin wannan dukiyar tana gamuwa da mutum zai gajiya ya ya ta daga ya ci shi da sallu la ilaha illallah an ci komai aljuhai da kuɗi ya rasa abin da za a ci yana ta sallar lami la ilaha illallah kuɗi sun gigita shi yana ta saraki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ka diba mutuwa akai ka ce mai laya sai ka ga ya to kuɗi wani ma wani ma da aka ba cewa ya bar aiki gaba ɗaya ya samu wannan kuɗin bare je kasuwa ba ba ya aiki saboda gigicewa kada za a yi taba a ci kullum haka za a baka kace ka bar aiki to in mun samu irin wannan rayuwa mai inganci mai daɗi mun samu ci gaba amma ba ci gaba muka samu muna na yadda muke galibin wannan saukar da tarbin baki da ake yi sai mun ci bashi sai ka zo ka iske uwa amarya ta yi tagumi da daddare bayan sun tahe su saboda tana tunanin a kawo miliyan ɗaya ko ɗaya da rabi an kawo mata jika ɗari hudu ita kuma ta yi hidimojin jika ɗari da wani abu to ya za a yi nan za a samu ne ba ta shara ce a ya kamata ki ce musu karo wani abin da za su yi sai ka ji wata sabon magana kun kwana da murna an kai kudi an karba ba a yi komi ba sai ku ji sabon sakuwan ce ai waɗannan sai an karo su wasu ce ko dai hidimar da tema ba ku kallo za a ce ba su wai sa ta wallahi ya kamata abubuwa mu gasu ba kwada da su ba aikin mu ban dan mun ga wasu na yi wasu kasashe na yi kasashe ne masu wadata masu kuɗi masu arziki to Allah ta lace ya za ku idan musiba ta zo ta same su saboda abin da suka aikata tun ba ja'uka sa'annan suka zo wurinka mu'tazirina suna ba su bada hakuri suna cewa da Allah ya hakuri lima sadara minhum saboda abin da ya faru gare su suna cewa da Allah ya hakuri wa yaquluna suna cewa in aradna mu ba mu nufin komi illa ihsanan sai kyautatawa wa tawfiqan da kuma datarwa ai ma qasadna fi zalika ba mu nufi komi a cikin wannan ba illa ihsana sai kyautatawa ila al-mutakhasimina yazo a mutanen da suke husuma tsakaninsu waɗanda suke jayayya suke gaddama tsakaninsu muna so mu kawo mu dacewa tsakaninsu mu kyautata musu ya zuwa muka yarda da wata hukunci na ɗagutu wata tawfiqi bainahu da kuma datarwa tsakaninsu so muke mu shirya su wa hum kadhabatun fi dalika kuma su masu ƙarya ne a cikin wannan magana ta su fa inna lisan kullu lisan domin dukkan kyautatawa tahkimullahi wa shar'i kowa rasuli hukunta yarda da hukuncin Allah yarda da hukuncin manzo Allah shine kyautatawa idan abin da zaka in zaka waci da hukuncin Allah ba kyautatawa ce Allah ya ce wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun wane ne ya kai Allah kyakkyawan hukunci a wurin mutanen da suke da yaqini anan dai kana da yaqini ka yarda da Allah subhanahu wataala ai a wurin ka babu wani wanda yake da hukuncin da zaka karba kamar na Allah in dai kana da yaqini game da Allah ai ba za ka fifita na hukunci akan na Allah domin ba yadda za a yi wani dan adam ya zo ya tsara maka abinda zai kai na Allah Allah ba shi ya halitta dan adam din nan ba duk zurfin tunanin shi Allah ya bashi duk zurfin ilimin shi Allah duk hangen nesa shi duka Allah ya bashi to yaya ne za a yi hukuncin da ya na Allah kasan ba yi ba wannan ba mahalicci ne Allah wanda la yadillu wa la yansa bai bacewa bai mancewa kullu Allah subhanahu wataala yana kan yadda yake mu kuma wata rana ma kana yin rubuta hukunci cikin bacin rai ko kuma cikin son zuciya ko cikin wata irin murna wanda ta yi yawa ta san murna tana mutum yawa kamar yadda bakin ciki shi ba yana yin yawa akwai rada murna za ta maya kai kare kana ta dariya kawai za rasa abin da za ka to sai ka ji ka fashi da dariya kawai a mutane su yi mu maka makatar to da murna ta yi yawa ba ga wani da murna ta mai yawa ba cewa yi Allah kai bawa na ne ni ne Allah ka saboda tsananin murna ba haka ne wani da murna ta mai yawa aka kyautata mai wanda ya kyautata mai yace gaskiya ubanka ya iya haihuwa ya rasa abin da zai gaya mishi to saboda haka irin wannan yanayin kai hukunci wani iri za ka yi ko kana cikin mugun bacin rai ran nan ka dawo gida da yunwa da gajiya madan ta ce ba ta ma ya abinci ba ko su take gaje ka sau adana ta da ajiya sau ya ko ba ta da ni ko ba ta gaya ma ba sai da ka shigo gida da mai ka huta sai ka koma wata sabo wahala ka ka shiga cikin bacin rai to ya za ka rubuta hukunci a matsayinka na dan adam hukuncin ba na Allah ne za ka naka ne kuma nan da ake so ka rubuta shi cikin bacin rai kafin gobe ka rubuta cikin daren ba ake so ka rubuta ka tura ya za ka wannan hukunci ka ko dan ka huta haushi ga mata sai ka hukuncin mara dai lakiyayi da haka a wurin mutumin da yake da tabbas to a wurin shi babu hukunci mai kyawu kamar hukuncin Allah babu wanda ya sai ba hukunci kamar Allah subhanahu wataala saboda Allah ne mahaliccinka duk abin da ya maka ya yi daidai da kai saboda ya san me kake so ya san me baka so amma da adam ya sani da adam banda kai shi bai san kowa ba in ya tashi yana tunani ne akan irin nashi wani hada fara da haka Allah ta lace ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubi baka ga malam ba malami mai makaranta radda in ka ba to mai cikin gida ka almajiri ke hucewa ran nan duk wanda bai karatu ne da wasu ya sha zabga ko a za ka yi ran ana ta zabgan mutane makaranta kwarai ka kaga ya hukunci da yawa to kaga kaji wani ya ci gare saboda an bata mai ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim wadannan sune wadanda Allah subhanahu wataala dama ya riga ya san abin da ke cikin zukatansu ai minan nifaq na munafici duk munaficin da suka koyi Allah subhanahu wataala ya riya ya sani annifaq koyayyen abu ne kalma ce da aka doko daga annafaq annafaq shine hanya cikin ƙasa kamar yadda zaka ganin wasu ƙasashe hanya cika ta cikin ƙasa ikana ta kawo daga kai ƙasa sai motoci suna kalmi ya fi sai kalmi wasu kamfanin nuka ne suke zuwa kawai ta hanya ce kuma ana yi minti sha biyar ashirin ba shi ba ana ta gudu ba kowa ci gida masu yi motoci kawai can kuma sai domin mota ta yi to shi yadda da larabci shi ake ce ma'an nafa ai kaga mota ta yi muna aiki ta boye to yadda mota ke boyewa cikin ƙasa haka munafike ke boye kafirci shi ya bayyana muku imani shi Allah ya kiyaye wal qasdi sayyi da kuma muguwan manufa da ke gare su fa a'rif anhu ka kauda kai daga barin su ai la tubali bi kakka damu da su kakka kula da su wala tuqabilhum kuma kada ka tinkare su ala ma fa'aluhu abu sabin da suka aikata waqtarafu da abin da suka kirkira suka tsoro wuta da kakka tinkare su ana kaka zanna kana cewa kun yi kaza kun yi kaza wa idhum kai dai kai musu wasi ai wani irin wazi za a yi musu bayyin lahum hukman Allah ta'ala ka bayyana musu hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala shine wazi ma tarbibi fil inqiyadi lillah tare da kwadaitar da su a wurin mika wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala wa tarhibi min tarkihi da kuma ba da tsoro daga barin hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala to da ma wa'azi ya kai ke wa'azi al-mawiza shine adawa tsakanin kwadaitarwa da tsoratarwa shi ake ce mawaci ka kwadaitar da mutane su ba Allah ka tsoratar da su sabon Allah ka kwadaitar da mutane rahama Allah ka ba su daga azaban Allah ka kwadaitar da su akan imani ka tsoratar da su daga kafirci shine wa'azi to kai masa irin wannan wa'azi wa kullahum fi anfusihim qawlan baliga kuma ka faɗa musu magana wadda ta kai matuka a cikin zukatansu ai in sahhu kai masu nasiha sirran a ɓoye bai na kawo bai na tsakaninka da su nasiha in ta shafi wani mutum to ana so a yi ta a sirrance in kuma ana so a yi ta bayyato ba sai an kama suna ba ba sai an ɗan hula da banda kwatanci ba sai an taɓa sunan mutum ba sai a yi wa'azi kawai a faɗi da biya ba ta da kyawu a farta kawai ba sai an ce da wani ake ba amma in ana so a yi mawana wa'azi ko sai a jawo shi kadai a mai fada a mai nasiya a ja kunne shi a tunatar da shi Allah subhanahu wata'ala ba wa'azi karara ba nasiya karara in dai mutum guda za a ba amma al'umma ne za mu shi ke labi ne kowa ke yi to sai a yi amma mutum guda ko mutum biyu mutane ne ne sanannu to sai a ware su ko cikin masallaci ko cikin makaranta ko a iske su gidansu ko su iske malam gidanki ya masu nasiha a sirrance domin da wanda ya wadan wancan nasiha karara to cin mutunci ya mashi ba nasiha fa innahu domin yin nasiha boye an jahu ya fi kawo cin nasara li husulil maqsudi ga faruwa abinda ake so ya faru wa balik fi sajri misalan kuma ka kai matuka a wurin tsawata su wa qam'in da kuma hana su amma kanu alai daga abin da suke akan shi ka kai matuka wurin wannan ka kai matuka wurin ba su abin nan magana ka musu magana wadda take ta kai matuka ma'ana kai musu magana wadda za ta tada musu hankali wanda za su gane cewa lalle wannan abin ba ya da kyau wa fi hada malam yace a cikin wannan dalilin akwai dalili ala anna muktarifal ma'asi akan cewa lalle wanda yake aikata saban Allah wa in a'rad urida anhu ko da an kauda kai daga bare shi fa innahu yunsafu sirran lalle shi za a mai nasiha wai ma'ana ko da ba a kamo shi haka mai hukunci ba to ya kamata a jawo ya mai nasiha kuma nasiha nan da zamanto a boye wa barik ويبالغ كما كاي متكا في وعظه a cikin yi mashi wa'azi bima yuzannu da abinda ake tsammanin husulul maqsud bihi faruwa abinda ake so ya faru gare shi nasiha mabarin ba manufar da shi ne amma nasiha ka karba in kana shaye shaye haka ma nasiha ka bari in kana cuta mai iyalin ka ka bari in ba ka zuwa sallah ka zo masallaci yawwa in kana wata muguwar ɗabi'a ko cin amana ko zamba cikin aminci ko wani mugun hali so ake yin amma nasiya manufa shi ne ka bar wannan halin wanda aka ma nasiya kai shi Allah ya samu dace sai Allah ta ala ce wa ma amsalla min rasulin ba mu taba yi ko wani manzo ba daga cikin manzannin Allah illa li yuqa bi idnillah sai saboda ayi mashi da'a da iznin Allah subhanahu wa ta'ala walau annahum kuma da cewa lalle su waɗannan munafikan in zalamu anfusahum lokacin da suka zalunci kansu ma'ana suka aikata wani aiki mara kyau ja'uka da dai su zo wurinka fastaghfirullah suka nemi gafaran Allah subhanahu wataala wastaghfara lahum ar-rasul kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nema musu gafara lawajadallaha tawwabur rahima to da sun samu Allah subhanahu wataala mai yawa darban tuba kuma da sun samu Allah mai yawa malami ce yukhbiru ta'ala a cikin wannan aya Allah yana ba da labari khabaran labarin da Allah yake badawa fi dhimmi a cikin abin da ya kumsa al'amru akwai ba da umarni wannan aya kamar Allah yana cewa ku yi biyayya ga manzo nan amma labari ne yake ba amma labari yana dauke da ni yana ɗauke da umarni walhaz sa'annan kuma akwai kwaɗaitarwa ala ta'atin rasul a bisa biyayya ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wal inqiyadi lahu da kuma mika wuya gare shi ko abin da ya faɗa ka yi aiki da shi kuma ya ta kuma rasulu fa khudhu ko abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo muku ku rike wa ma nahakum an fantahu abin da ya ne ku da gare shi kuma ku bari to shine ban annabi sallallahu alaihi wasallam yawa abin da yasa kaka yi ka mika waya ka aikata wannan abu abin da yace ka bari kuma ka bari wa annal ghayata Allah yana ba da labari a cikin wannan aya cewa matuka min irsalin rusuli na aiko annabawa da manzanni an yakunu muta'ina zamanto ana yi musu biyayya ana yi musu da yanqalu lahum al-mursal ilayhi wadanda aka aiko manzannin zuwa gare su waɗanda aka haifo mu manzanni kenan su mika waya gare su shine matuka shine manufa aiko manzannin Allah zuwa ga duniya ai masu da'a domin duk lamarin ba da'a ba biyayya cikin shi ko aikin banza ba shi yasa kaga muna ta rayuwa kara zuwa ba na dabi da biyayya kuma ladabi da biyayya rishin ladabi da biyayya dan daga baya ne ya samu da ta akwai shi za ta akwai ladabi da biyayya ta san kana girmama daga musamman malami ta san malamai suna da girma suna da daraja yanzu kuma ba su da wannan daraja za san malami in yi magana za ka yi curu amma sai ka ce ai ko shi aka shi annabi wakila annabi matsayin annabi yake yanzu gare ki dan ba dan shi ba ka sa annabi a ce kowa na da tsari tururuwa tana da tsari mu ba mu kwana tana da tsari mu ba mu jakkuna suna da ba mu to da mu da mu da jakkuna waye jakkuna su suna da tsari suna da shugaba mu ba shugaban mu huce hore kawai je kana yi kan kawai ba shugaba ne wanda wanda kowa ke biyayya gare shi in ka ga za mutum na biyayya ga shugaban shi to shugaban na baya abin da yake so shi kuma da'a da shugaba su ake ka yi ta da daɗi da wahala in ta yi daɗi ya cika ma aljihu ka yi biyayya in ta yi daɗi na aljihu na ka yi kwaci ka yi biyayya wannan shi ne rayuwa shi ke sa zan na lafiya kuma shi ke kawo albarka cikin rayuwa domin kuma yanzu ka samu mutum yana yana yaban shugaban shi to in ka bincika da walakin akwai yadda aka ba haka kawai bane ba da Allah ya ce wannan magana ba dan kudi yake wannan magana to so ake kai dan Allah kawai Allah ya dora ma biyayya ga na gaban ka ba yi wa a rayuwa ba na gaba a ce kowa shine na gaban ka shi shi sa Allah ya koma da ni kuma sai ce a bi su ba mutane da sun suna biyayya ga na gaban su mutana ga sai ka gana samun sabani tsakanin da da uwa tsakanin da da uwa tsakanin malami da almajiri malami almajiri shi ne yake shari'a ya kai ƙara yin shari'a da malamin shi su zai shi shari'a in ka mai magana ce malam cuta ta yi malamin shi ai zalunci Allah ya to kaga ana so a zama da duniya lafiya idan almajiri yana kai ƙarin malamin shi to ai kaga shi kira kowa ma zai kai ƙarin na gaban shi sai da Allah na cewa ni bawon wanda ya koyar da ni karatu ni bawon shi in ya ga dama ya kai na kasuwa sai da ni in ya ga dama kuma ya maida da bawa ya rabo ni da gidan in dawo gidan shi ya zama bawon shi mutanen da dan malami ya hiskike dan abin nan almajirin shi yana da uwaye cikin gari ya bido gidan wallahi dadi shi ne saboda sun san karuwa zai shi ma zai zama malam sai san addini zai samu tarbiyya ta kwarai amma yanzu ba ce kullum dan ku baya tasowa daga makaranta malam na ta yari sai bayan lishafi yana taba malam wahala sai kaga an kawo malam takakkiya malam karatun nan in ba yiwa sai mu sake mai makaranta mutanen da kawai daɗi suke yi saboda in babu biyayya ba na da ba kyautatawa zuwa ga malamai to addini ma lalacewa ke Allah ya gyara mu fi jami'i ma umiru bi cikin duka abin da aka umarce su da shi duka shi masu da'a ma amaru bi abin da suka yi umarci da shi wa da'a wa anhu da kuma duka abin da suka yani da gare shi wa an yakunu mu'azzamina kuma wajibi ne manzannin su zama to ana girmama su tazimal mutii lil muta irin girmama wanda mai biyayya yake ma wanda ake ma biyayya ba na ka zama ganin girman shi su ake ka zama ganin girman manzo sallallahu alaihi wasallam fiye da yadda kake jin girman uwa da uba ka san uwa da uba kana jin wani girma ko yawa in dai ba ka zama yafinka ya baka damin yana magana kana tsaike ba yana tsaike ma kana tsaike in bai baka wannan fuska ba za ka ga yana tsaike kana ina sai ka zanna so ake kai ma annabi sallallahu kaga dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma wurin Allah ko to so ake duk lokacin da ka zo yin magana kan shi cikin zuciyarka ka ji wannan girma ka ji biye da girma ma uwa da uba da kake da ma girma ma mai gidanka da kake yi ibada ce wannan girma ba ibada ce da Allah subhanahu wataala ya dora mu addini ba zai daidaitu ba matakar dai ba mijin girma annabi sallallahu alaihi wasallam cikin zukatan ko biya da malam yace a cikin wannan isbat wa isbatir rusul akwai tabbatar da tsara manzanni cewa manzanni tsararru ne fi ma yuballighunahu anillah cikin abin da suke isar da shi wurin Allah ma'ana sakwalar da suke kawo mu to manzanni Allah ya tsare su saboda mi Allah ya ce illa li yuqa'a bi idnillah din manzon da Allah ya yi ko Allah ya ce a masa da saboda mi saboda da abin da zai ga ma gaskiya ne kuma yan kuwa min hawa baya magana da sun zuciya in wa illa wahyu yuha bai kuskure wurin isar da sakon Allah subhanahu wataala wannan yana tabbatar da cewa manzanni da annaba gaba da yansa Allah ya tsare su ya kare su amma kai wurin isar da sakon Allah kana ya kuskure ko ba haka ba wurin kai wa'azi kai kai wata magana sai ka maimakin kai mai dadi sai ka tabo ta su su annaba ba su taba ta magana suke daidai yadda Allah ya ce ya haka za su saboda Allah ya kare shi sai kuma ka samu wannan kariya fi ma ya muru na biyu cikin abin da suke bada umarni da shi wa yanhauna anhu da kuma abin da suke hani da gare shi لأن الله أمر بطاعتهم مطلقا دوما الله تعالى يا أمر لي دائما مصنع كي سيكون ما كي يديبا ولولا أنهم معصومون إما ننتي واسوا أنما واسأل الدنيا الله يا كارش لا يشرعون ما هو خطأ باس شرعا تابن ديك كسكريني لما أمر بذلك مطلقا da Allah ta'ala bai bada umarni da haka ba kai tsaye ba وقوله بدن الله تعالى بإذن الله بإذن الله أي أطاع دعا الدزاء من المطيء دقا وندم يمسعى صادرة وأن دعا تابتون بقضاء الله له كل شيء الله وقدره لكم قدرا الله سبحانه وتعالى ففيه أسفن وأنم إثبات القضاء والقدر أقوي تبتد حكمتم الله لقدرا الله akwai hukunci akwai kaddara dukkan su mutum bai kasancewa mai imani sai ya yarda da shi duka abinda Allah ya hukunta abinda Allah ya hukunta isabe ka to shine kuma kaddara shine rubuce kuma shine Allah ya tsara kanshi kake tafiya kana zuwa daidai wurin to sai hukunta Allah ya tabbata kana zuwa daidai lokaci ko da daddare ko da safe ko da rana ko da yamma za ka rishin lafiya ko za a bige ka ana bige ka to abinda Allah ya hukunta maka ke dole ka yi imani da wannan san cewa a kowane abu da qada'in wa qadar kullu shay'in maktubun bi zubur kowane abu an rubuta a cikin littafi yana nan a ciki inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar wa kullu saghirin wa kabirin mustaqar kowane abu Allah ta'ala ya ce mun rubuta shi mun halicce shi da kaddar shi kuma kowane karami ko babba rubuce ki Allah ya riga ya rubuta karama zai same ka ko babban na farin ciki ko na bakin ciki na samu ko na rishi rishin lafiya ko lafiya haihuwa ko rishi mutuwa duka rubuce ki duka Allah subhanahu wataala ya riga ya rubuta ba za ka wuce wannan rubutun ba kana nan daidai wannan rubutun da Allah ya yi domin awal ma khalaqa Allah alqalam farko abinda Allah ya rubuta manzo Allah ya ce alqalami farko abinda Allah ya halitta sai Allah ya ce mai kai rubutu alqalami yace me za ka rubuta wa Allah Allah ya ce ka rubuta addarorin komai tun daga yanzu har zuwa tashin alkiyama sai alqalami ya gudana da abinda zai faruwa har zuwa tashin alkiyama yasa Allah ya ce alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-sama'i wal ardh inna zalika fi kitab inna zalika ala Allah yasir shin baka san cewa Allah subhanahu wataala ya san da abin da yake cikin sammai ba da abin da yake cikin kasai ba kuma cewa lalle wannan abin da yake cikin sammai da kasai da Allah ya sani yana nan rubuta cikin littafi wannan abu ne mai sauki ga Allah sai da wala game da musiba kuma game da abin da yake samun mana rayuwa Allah ya ce ma asaba min musibatin illa bi idnillah babu wata musiba da take faruwa face da kaddaran Allah da hukuncin Allah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nadra'a. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Allah ta'ala ce babu wata musiba da ke faruwa a cikin ƙasa ko kuma a cikin rayukan face tana cikin littafin da aka rubuta tun gabanin muhalice ka. Dama tana ta rubuta kayan ta zo gare ka. inna zalika ala Allah Allah ya ce lalle wannan abu ne mai sauki ga Allah likai la tasaw ala ma fataku wa la tafrahu bima ataku dan kaf ku yi bakin ciki a fusa abinda kuka rasa kuma dan kaf ku yi farin ciki a fusa abinda kuka samu in abu ya ka rasa shi kai hakuri kaddara Allah ne in ka samu ma ka san cewa kaddaran Allah ne da hukuncin Allah wajibi kai imani da kaddaran Allah subhanahu wataala cewa komai yana faruwa ne da kaddaran Allah ba mutum da yake yin kaddara shi ba Allah ne yake kaddara ba kowa mai dadi da mara dadi ban to mina bil qadari khairihi wa sharri kai imani da kaddara mai dadi da kuma mara dadi mai zaki da mai daci duka imani da ita kai da cewa daga Allah duk abin da ya faru mai kyau daga Allah ne da abin da ya faru mara kyau daga wurin Allah yake shi ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma Abdullahi dan Abbas nasiha ko Manzala sallallahu alaihi wasallam ce ka sani cewa da ce al'umma gaba ɗaya za su haɗa kan za su cutar da kai ba za su iya ko sai da abinda Allah ya rubuta cutar da kai da shi kuma da za su haɗa a kansu amfani ka ba za su amfani ka da wani abu ba sai in Allah ya rubuta maka wannan abin amfani rufe ya tila kalamu wajen faji so shike nan an ɗauke alƙalamin da ya rubuta kuma takardun sun bushe mana ba za a canza ba ba za a hurhura ba suna ɗaya da su amma kaddara mara daɗi saboda rashin daɗinta da ta samu rashin gigi ce gaba saboda rashin daɗin sai ka ba da gaba da sai sai an dade sai an gane ci ma kaddara ci ta Allah Allah sannan ka dawo gani ita kuma ta barin cikin sai mu zanki tunanin ta kawai mu ne muka muka ita ma saboda jin daɗin ta sai mu mance Allah ya mu kaga duk halayen guda biyu duk mu ci mu ci jarabawa kuma inna masabru inda sadamatul ula hakuri ana son shi ne lokacin da kai ka tari da abin kwatsam lokacin da kana busa mashin kawai mota ta gaba da kai wata ta zo ta taka ka baka mutu ba kawai sai ka cikin ranka kadara cuta ne lokacin ake so ba sai an yi sati ba kana ta umma kana ta baci sai wani ya zo yana ta lallaba ka ce to shi kenan na hakuri tun da dai ka tuna mana kadara ce ba ka yi hakuri ba hakuri ana so lokacin da abin ya same ka ba daɗi shi kenan nan take sai ka yi hakuri kawai ka kawo Allah ne ya kawo ba ne jarabawa shi kenan bukatun jarabawa kana samu kana samu farin ciki jin daɗi kana samun karuwa ta rayuwa sai ka tuna Allah ne maka kawai shi kenan duk ba mu in farin cikin ma ya samu kawai shi kenan sai mai ta farin ciki ɗan godiya ma da za mu ci alhamdulillah ko kai sujada ta godiya duk babu sai kuɗin sun kare sai farin cikin ya kare sai kai ta cewa kaga ko godiya ban yi ba ta baya ga wasa ke ai ko goshi na ma ban kai ga kasa ban gode ma Allah ai da ya mutu ai sha tare gaban an maka ga kuka ya haka na ka ga abin da yake faruwa yana faruwa ne da wato kaddara Allah wal hasu sa'an na cikin wannan aya akwai kwadaitarwa alal isti'anati billahi akan neman taimako da Allah subhanahu wataala tunda an ce illa bi idnillah sai da izinin Allah ashe da abin da zai faru ba da izinin Allah ba zai faru ashe da abin da za ka yi ya kamata kai ka nemi taimako Allah ka ce Allah kama mini wasta'inu bis sabri was sala ya ayyuhal ladina amanu ista'inu bis sabri was sala ku nemi taimako ku nemi taimakon Allah subhanahu wataala da hakuri da sallah me yasa malam yace wa bayanu annahu la yumkinu al'insan bayyawa ga mutum in labiyu in hulla in Allah bai taimake shi bayan yi a rasula ya ba manzo da'a ba na Allah bai taimake ka ba za ka yi zama mutumin kirki shi Allah ya taimaka maka wa ma ta sha'una illa ya sha Allah rabbul alamin ba za ku taba san abu ba sai Allah ma da kowa da kowa ya so da yadda kake sa abin Allah bai san shi ba zai faru shi kaga wannan yana kwaraitar da kai kullum ka zanke neman taimakon Allah cikin duka al'amura ka gaba ne domin Allah bai taimaka ma ba to ba za ka yi wani abu kwarai ba duk wanda ka gane shi ya san mutumin kirki ya san bawan Allah na kwarai yana biyayya ga Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam yana san Allah yana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to taimakon Allah ne ya same shi ba shi ya taimaki kanshi ba Allah ne ya taimaka mishi wanda kuma ka gaba haka yake ba to bai samu wannan taimakon bane kuma ka bar tunanin cewa kai kana iya kai kadai ka ishi kanka ba ka iya sai Allah ya kama maka in Allah ya barka da kanka to shikenan ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba addu'a yake yana cewa wala takilni ila nafsi tarfat ayn Allah kakkabal ni da kaina ko da kyautawan idanu ko da sai sakan daya haka kakkabal ni da kaina Allah ina a kasance tare da ni Allah taimaka mani annabi ke wannan wannan sallallahu alaihi wasallam wallan tana kai da shi kaga yadda kake ya kamata kullum kai ta neman me ta neman taimakon Allah subhanahu wataala kullum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba mu'azu dan jabal bayan kowace sallah kakka yarda ka farfadin Allahumma inni ala ذكرك وشكرك وحسن عبادتك Allah ka taimake ni taimakon Allah yake dole sai Allah ya taimaka maka sa'annan zaka zama mutumin kishi mutumin kirki bawa Allah na kwarai in Allah ya jaye taimakon shi kuma shikenan Allah ya taimaka mu thumma akhbara an Allah ta'ala ya bada labari an karamihi al-azim daga wato karamci shi babba wajudi da kuma kyautar Allah subhanahu wataala kyautar Allah babban shi tana da girma girmanta da ya wuce misali domin kullum ko bacci kake cikin kyautar Allah kake annan lumfashin da kake da ɗakin da kake ciki da gado da tabarma da katifar da kake kwanci duk kyauta ce ta Allah tsara kyautar Allah ɗayan da kai cikin kyautar Allah kake wa da'awatihi da kuma da'awashi liman iktarahu sayyiati game da mutane waɗanda suka aikata mugayen ayyuka an ya'tari su hurci wa yatubu su tuba wa yastaghfirullah kuma su roki Allah gafara fa qala sai Allah ya ce walau annahum izzalamu anfusahum da dai a ce cewa lalle su lokacin da suka cuci kansu ja'uka sun zo wurinka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'tarifina bi dhunubihim suna masu furici suna masu yarda da zunubinsu nafi'ina biha suna masu kaskantar da kansu da cewa lalle sun yarda sun aikata wannan zunubi fastaghfirullah sai suka roki Allah gafara suka nemi Allah gafara wastaghfara lahum ar-rasul kuma sai manzo ya nema masu gafaran Allah subhanahu wataala lawajadu Allah tawwaban rahima da sun samu Allah mai yawan karban tuba mai yawan rahma aina taba alaihim bi maghfiratihi zulma da Allah ta'ala ya karbi tuba a kansu da gafara